wato ko kaito kaito idan duk sanda aka je ɗauki ɗan wuta aka jefa su a cikin waje mai kunci daga wuta suna abin ɗaurewa an ɗaure su gaba ɗaya sai su ringa ya halakar su ya kaitan su aka ce da su ai abin ya huce guda ɗaya ma ku ta yi ku ta yi domin a ciki za ku dawwama a ciki za ku dawwama hilfatar wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara hilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura wani sanan wata ala shi ya sanya dare da rana sashen suna mai wa sashe ba don kome ba domin duk mai sanya gargadu ya ishe shi gargaduwa ko mai sanya ambaci Allah ya ishe shi ambatan Allah wanda yake ambatan Allah da daddare sai ya zama wani abu ya afku gare shi to rana na zuwa ya ambaci Allah da rana wanda yake ambatan Allah da rana wani abu ya afku gare shi ya hana shi to ga dare nan tafe ya ambaci Allah da daddare mutum ne وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هونا shi ma yana daga lafazan da suke garibai a qur'ani suna tafiya da sauƙaƙawa ba tare da jiji da kai ba farkon sifa ta bawan Allah shine kai ya zamo mai ji da kansa duk wanda yake mai ji da kansa kafa ya ɗauka yana da matsayi wajen Allah duk mai ji da kansa kai ya ɗauka yana da matsayi a wajen Allah farkon sifa da aka faɗa ta bayan Allah a nan cewa suna tafiya a gas suna tafiya a duniyan nan ba tare da sun ɗauki kansu kome ba ba tare da sun ɗauki kansu kome ba wai za haɗa ba humul jahilu na kalu salama wallazi na bitu na lirabin sujja da wa kiyama aka ta tafiya da har ƙarshe ulaika yuzzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tayyatan wa salama halidina fiha hasunat mustaqarran wa maqama to to ri'i wato an shiga kuma cikin suratul shu'ara'i atabnuna bi kulli ri'i wato duk wajen da kuke fili sai ku gina duk wajen da kuka ga fili mayalwaci sai ku ce za ku gina gini na wasa ku gina gini don wasanni ba don kome ba don nuna takama kada nuna kun rena tan ta so wata tai zuna wasani alallakum tuladuna kun auka cewa duniyar anan za a bakku anan za a bakku ba ku da buri sai ko duk inda ku samu dan fili a gina a ginin da za a yi tunkaho da shi ko a ginin wajen wasa a ya to wannan shine wata to eh to hari to harim harim wato wanda yake abin tau abin tau abin wato kaskantawa ko abin taunawa shi ma dai a cikin suratul shu'ara din ko a cikin suratul shu'ara to haka nan kuma kazzaba ashabu laikatal mursalin shi ma laikatu dinnan yana daga garibi a cikin qur'ani to haka nan kuma farihi shi ma dai a cikin suratu shu'ara wato masu takama masu masu ganin su mani imta ne a duniya to jibillata wata kulla zai halaka kun wal jibillata lawwaliyin ku ji tsoron ubangijin da shine ya halice ku ya halice kuma duk halitta ma da ta gabata halitta ta farko jibillatu shi ma yana daga lafazan da suke gari bai a qur'ani to a sai an shiga kuma cikin suratul namli an burika man finnari wa man haulaha burika man finnari an yi albarka wato ga wanda yake cikin wannan wutar a ganinka da kuma wanda yake daura da ita ehem to burika mamkin nari to burika din yana daga lafazin da yake garibi a ƙur'ani وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يوزعون شيما غريبي ne wato ana kora su ko ana tara su waje daya ana tara wa annabi Sulaiman rajinarsa قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أوزئني lafazi ne wanda shi ma bai zo guri da yawa ba a ƙur'ani ya zo a nan ya zo a hakafi ya zo a hakafi ko a uziniya ana shi kwami wata kalati ana amsa alai wala walidayya ana malasalihan taure to wato kai min ilhama ya ubangiji kai min ilhama in gode ni'imar da kai min in gode ma bisa ni'imar da kai min to to qalu tayyarna bika qalu tayyarna bika wa bimman ma'a qala da'irukum indallahi da'irukum shu'umunku shu'umi da'iru shu'umi wannan me wannan ma'ana kenan shu'umi shu'umi to dahirin wato wanda suke kaskantattu shi ma dai wato a cikin suratu a cikin suratun namli da a cikin suratun namli can wajen karshen ta ko to ke alhamdulillah في فرجون أجباس بين من بين فاتحين
gulun to
سمعت دابة العرب ألم حمد ومن سات تناوش فلم وجاء بدمير ليوم الأرجون أجداس بين فاكهون المحفون ألفوا وتل شيئة أرائي لا فوائن إبنا رخائي رجسا ولا أيدي وجسات ساخرين باب تبادي تجبرون مقرنين وآسن وقتل الخراسون لوس مريض باسقات ساهين سموء haka nan yana daga lafazin waɗanda suke garibai a cikin ƙur'ani wato wanda ba su zo gurare da yawa ba abin da ya zo a cikin wato suratun namli wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa ko a cikin suratul qasas ne ko ma inna mafatihahu latanu to tanu din nan lafzi ne wanda bai zo gurare da yawa ba abin da yake nufi tana nauyaya na ainihi ya nauyaya da shi akwai kuma na'a wanda yake matsalobin na'a ne ya yi nisa ko ya ja baya na'a to haka nan kuma tunji irin tunji shi ma yana daga lafazan da yake ba su zo da yawa ba wato korewa daga azzafaha ba ya koro gingije ko wani sa to دابة الأرض to a ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi shi ma yana daga lafazi garibi a qur'ani wato gara dabbatulari gara kenan haka nan kuma fa'ararru fa'arsalna alaihim sailal arimi wato an shiga suratu saba'in da can da batulari din da wannan arimin din da a suratu saba'in ne fa'arsalna alaihim sailal arimi gudun ruwa wanda yake mai ƙarfi mai tafiyarwa mai gusarwa to haka nan kuma gawa ta yakumin hamdin wa asulin wa shay'in min sidirin qalil shi ma dai a suratu saba'in hamdin farda ne ko wa abu wanda yake mai makaki mai makaki fa'araru fa'arsalna alaihim وادي سيل الأرمي وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات يكل خمد da tango na kansu abubuwan marmari ne da su a ciki sai abin da suke sha'awa amma da suka kau da kai daga ni'imomin da Allah ya musu sai aka musanya musu aka kawo musu gona yadda abin da suke girba a ciki abu ne wanda za su ce zo ne musu maƙaƙi ne musu makaki a baki ba daɗin ce to wani sati a haka nan kuma kafin mai fata فلما قرأنا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة النار تأكل من فاتا من فاتا كل من فاتا فندا shi ma lafazi ne gari dai a nan ne kawai zuwa ƙur'ani to a wa'anna lahum tanawushu min makanin ɗari wato ina za su samu su ɗauki abin da aka faɗa musu yin bayan da sun ƙaryata bayan da sun ƙaryata to ne kuma za su daga ba lokacin da mutuwa ta zo ko tashi alƙiyama ta zo musu ya za su ba wani abin da za su a nan duniya ne bawa zai aiki da abin da ake faɗa masa ya tsira amma bayan nan don ya ce ya gaskata ko zai me zai me zai iya dauka ba wani abin da zai yi a sannan lokacin aiki ya huce to haka nan kalimu ilaihi yas'adul kalimu tayyib wato an shiga cikin suratu fadirin kenan ko ilaihi yas'adul kalimu tayyib kalimu din nan sunan jinsi ne jam'i na kalimatu kalimatu ana cewa kalimatu ko kalmatu ko kilmatu to sunan jinsi sunan jam'insa sunan jinsinsa jam'i shi ne a ce kalimu kalimu shi wannan ba jam'i ba ne hakikarsa sunan jinsi ne jam'i shi yasa in an tashi mai da lamiri zuwa gare shi sai a mai da shi muzakkari saboda ba jam'i ba ne kama wannan ilaihi yas'alul kalimu tayyibu idan da kalimu din nan jam'i ne sai a ce ilaihi tas'alul kalimu to amma kalimu din ba jam'i ba ne sunan jinsi ne jam'i shi rabewa tsakaninsa da mufradinsa mafi yawan halaye da ta ne mufradin ya zo da ta kamar wannan kalimatu guda daya da yawa ko sai a ce kalimu ko tamru da tamratu ko shajaru da shajaratu ko nahalu da nahalatu ko nahalu da nahalatu to duk irin su haka suke zuwa amma akan samu kaɗan an samu guda ɗaya wanda shi ne yawan ne da tayar guda ɗayan ko ba ta shi ne kam'u da kam'atu kam'atu da yawa kenan sunan tsiri kam'u ko guda ɗaya kenan to kuma lokacin aka rabe tsakanin mufradin da jam'i a irin sa da a sa ya a cikin mufradin jam'in ko zo baya kamar al'ansariyu da ansaru ansaru mutanen madina dewa guda ɗaya ko sai a ce ansariyu guda ɗaya kenan to duk irin wannan sunan jinsi ne sunan jinsi jam'i kenan akwai sunan jinsi wanda yake fradi kamar irin su ma'u ma'u shi wannan sunan jinsi ne amma ifradi kamar kalima ko da kalimatu sunan jinsi ne wanda yake jam'i to haka nan kuma hatta iza fuzzi'a an koma da can suratu saba'in kuma akwai ragowar kalma da ba a fassara ba wanda take gari ba ita ce hatta iza fuzzi'a an kulubin har yayin da aka yayi duk wani tsoro daga zukatansu bayan da can farkon zuwan wahayin mala'iku duk gaba ɗaya na sama gaba ɗaya tsorata suke dukkan sai su zama cikin tsoro saboda san me wannan wahayin ya ƙunsa ba ba san me wannan wahayin ya ƙunsa ba to amma kuma yadda aka yaye tsoron daga zukatan su ƙalu ma za ƙala rabbukum ƙalu haƙƙo sai wasu su tambayi wasu me Allah ya faɗa me ubangijin ko ya faɗa a wannan wahayin ya ce gaskiya ya faɗi gaskiya to haka nan kuma ƙiɗimiyar shi ma na suratu fadir an koma suratu fadir a wannan zuwa ta dole min duni ma yamlikuna min qidmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum qidmir ba wanda yake rufe da kwallon da bino dan bawon nan farin bawon nan da yake rufe da kwallon da bino shi ake kira qidmir akwai kuma fatilu shi ne mai kaurin wanda yake tsakanin tsaga to shi wannan fatilu ake kira ya zo a ƙur'ani akwai naƙiru ma a jikin ƙwallon da biyu shi ne wannan ɗan ɗigon ɗan ɗigon da yake bayan ƙwallon da biyu duk waɗannan na fizan guda uku sun zo a ƙur'ani kuma dukkaninsu a jikin ƙwallon da biyu suke da kizimiru da fatilu da naƙiru to haka nan wa ma masana min lugu la masuna fi hada sabu wa la masuna fi hada lugu a suratu fadiya din dai lugu gajiya ko wahala dan aljanna ba ba shi ba gajiya a aljanna ya shiga aljanna ya bar duk wata gajiya haka nan ku wato an shiga suratu yasin حتى عاد كالأرجول قديم تنكد دينه ita ce urjulu ita ma wannan lafazin wato lafazi ne gariri to fa'iza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun ajdathi kaburbura shi ma lafazi ne gariri bai zo gurare da yawa qur'ani ba lafiya gauni wala hum an hayyafun an shiga suratul safati ba rikitar da hankali a cikin jiyar lahira giya ta lahira ba ta rikitar da hankalin bawa balle har ta sabota masa balla to an koma dai suratu yasin inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun wato suna masu cin abubuwan marmari haka nan kuma wa ayatin lahum anna amalna zuriyatahum fil fulkil mashhur abin cikawa abin cikawa ya dau jama'a ya dau kaya ya dau dabbobi duk waɗanda suka tsira a duniya a wannan jirgin suka tsira to duk wanda yake ba a cikin jirgin nan ba halakar da shi ya halaka ne innahum alfau alfau alfau aba الضالين الفو بمعنى وجدوا sun sami sun sami mahaifansu suna batattu shi ma alfa bai da yawa a ƙur'ani ko da yake ba farda ba ne ya zo alfaina falamma aslama wa tallahu min jabir talla shi ma lafazi ne wanda yake farda ma bai zo wani waje ba in ba a nan ba a ƙur'ani ya ka da shi ya ka da shi min jabiyin ga goshinsa saboda tan annabi ismail cewa da mahaifin ai abin da zai ma abin da zai fi ma sauki wajen yanka ni idan ka kwantar da ni ya zama fuska ta ba wajen ka take ba amma idan ya zama za ka yanka na alhari kana kallon fuska ta haka zai fi ma tsanani shi yasa ka kwantar da ni ya zama fuska ta tana wajen kas yadda ba za ka ganni ba sai fi ma sauki wajen yanka ni to shi ne Allah yake faɗa falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqata ru'ya to
shi ake وإن من شيئته لإبراهيم جماعة جماعة شيئة شي ما بيد يوى القرآن فنبذناه بالأراء وهو منيم تو أراء جيفا روى جيفا روى
مات
an shiga cikin suratu dawuda فنادوا ولا تهين مناف ita ma la ta nan ne kawai ta zo a qur'ani wala ta nahiru hina manasik وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق بات تبيو وأن قال عنده بات تبيو بوسر جزاء haka to an taho ma kuma suratul kitali gaira asini wato ruwan da yake bai jirkita ba bai jirkita ba wato fiha anharu min ma'in gairi asini gairi asini ruwa wanda yake bai jirkita ba bai sauya ba to an shigo cikin suratul zariyati kuma utilal harasun masu yawan ƙarya ba san abu ba ba su da hujja akan abu su faɗa su ta yaudarar mutane kamar da gaskiya kamar akan gaskiya suke shi ne aka ce ulqutul harasu allazina hum fi jannatin sahun yasaluna ayyana yawmuddin ahan lafin wato a rikici an shiga cikin suratu ka bal hum fi lafin min halqin jadid hakanan kuma mari a cikin suratu kafude wato abin cuɗanyawa wannan hala ba su laha ɗal'unnari dogwaye dogwaye masu tsawo kwarai to sahun wanda suke rafkanannu an koma cikin suratu zariya ce to sahun wa'inda suke rafkanannu sakhiri na wato wanda suke masu yin izgili masu yin izgili
wani aidi wadda saƙi saƙiri babin tababin tukubaru na mukulmi fa'asunan lokaci da harwasu nafsin marijin ba su ƙatin sahu fi sarratin sakkashi rijistan haka nan kuma faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa huzu bi yadika rijistan farrib bihi wa la tahanas na suratu dawuda shi ma rijistan din yana daga kalmomin da suke garibai a qur'ani bai zo gurare da yawa ba wato kunshi na tsimangiya tawibbi aka umarci annaba ayyuba cewa ya ɗauko ya doki matarsa da shi wala ta hanyar kakkai kare a rantsuwar da kai cewa sai ka doke ta in ka doke ta hakan ka samu fita kenan to hakanan ulilaidi wal absar shi ma dai a suratu dawuda wato aidi karfi a cikin bin Allah bawa in yana so koyi da waɗannan bayi na Allah maɗaukaka to ya nuna ƙarfinsa a wajen bin Allah bawa ya nuna ƙarfinsa a wajen bin Allah ba ƙarfi a wajen neman duniya ko ƙarfi a wani abu daban ba a'a ga wajen da manyan bayan Allah wanda wa innahum indana la min al mustafain al ahyar inna alatna bi halisati zikra dar to haka nan kuma a ciki a cikin suratu dawo da ɗin gasa abin da yake kwararowa daga jikin ɗan wuta to ya sahiri to shi ma dai a wato a surar da take bin wannan ko to da abi wato shi kuma an shiga suratul mumini mahimin almumini ka da abi ali fir'auna wallazina min qablihi to da abi al'adatu shi ma wannan lafazin yana daga lafazan da suke garibai a cikin qur'ani hakanan illa fi tabab a wannan surar dai a suratul himin almumini وما دعاء الكافرين إلا في تباب wato a cikin hasara tababun hasara tuj'arun kuna ɗaga muryarku shi ma wato a surar da take bin wannan to subhanallazi sahara su an shiga cikin suratul zuhurufi سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين بسم الله الرحمن الرحيم
يمين مسجون كمال الصالحين وما هلكت
مرتل وما ألتنا مرتل ريحان
والماري كالرحمن كالرحمن ريحان والهب والمارد كالرحمن كيف haka nan kuma faɗin ubangi subhanahu wa ta'ala a cikin suratul zariyati fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasakkat wajhaha to shi ma lafazin sarratu yana daga lafazin da yake ba su cika zuwa a qur'ani ba yana daga lafazin da suke garibai ko haka nan a wannan dai ayar fasakkat wajhaha fasakkat wajhaha sakkat ɗin shi ma lafazi ne wanda bai cika zuwa a ƙur'ani ba yana daga lafazin da suke garibai fatawalla bi rukunihi wa qala sahiru law majnun shi ma dai a suratul zariyati rukunin din nan shi ma bai cika zuwa a ƙur'ani ba wanda ya zo ma da wannan ma'anar iyakarsa kenan wannan rukuni din kawai shi kadai ne mai wannan ma'anar wato ya taho da jama'arsa masu yawa masu karfi ya ba da baya da jama'arsa masu karfi masu yawa wa kala sahiru na majnun ya ce annabi musa ga matsayinsa to to fakihi an shiga cikin suratul suratul duri an shiga cikin suratul duri fakihi shi ma yana daga lafazin da suke ba su cika yawa a ƙur'ani ba fa'ina lullabi na zana ta zalabu zanu ban misla zanu bi ashabihim to zanubu shi ma bai cika yawa a ƙur'ani ba wanda ya zo da wannan ma'anan ma shi kenan zanubu wato wasaki wanda yake cike masjurin a cikin da su a to waccan ashe a cikin suratul zariyat ne ko to masjur an shiga cikin suratul duri fi baharin masjur kogi wanda yake an rura shi da wuta an rura shi da wuta shine masjurin shi ma na lafazin masjur bai cika yawa a qur'ani ba yawma tamuru sama'u maura ranar da sama za ta motsa motsawa ta muru dinnan bai cika yawa a qur'ani ba ya zo dai a wa'in suraren kaɗan kamar na suratu tabaraka ko to haka nan kuma wa antum samidu cikin can suratul najmi a suratul najmi wato samiduna shi ma bai cika wa qur'ani ba masu wasa masu warge wa ma alatnahum min amalihim min shay'in an koma da cikin suratul dur din wa ma alatnahum ba mu tauye musu ba ba mu tauye musu ba to zunin ratin fastawa da cikin suratun najami na abocin ƙarfi fastawa to an shiga cikin suratun rahmani a raihan to walhabu zula asfi wal raihan to shi ma wannan lafazin bai cika wa a ƙur'ani ba to haka nan asfi din zul asfi wanda suke tare a aya daya wanda habbi zul asfi wan raihan to wato asfi kwasfa kenan wal hasbi wal habbi wal habbu akwai kwayoyi zul asfi wadda take cikin rufinta wan raihan to haka nan kuma a cikin suratul rahmani din wa halakal janna min marijin min nar to marijin harshe harshe na wuta shine mariju harshe na wuta mai tsananin zafi daga shi aka halicci shaidan to a cikin suratul rahmani duk wa'annan sun zo ne a cikin suratul rahmani بسم الله الرحمن الرحيم
شوال لمسكنا مكرفنا نهاش نفرة وللمؤمنين
نبرأها روح أتت زئين سبيل يولدون ماء مقبول شوال haka nan yana daga lafazza waɗanda suke garibai a cikin ƙur'ani lafazin shuwazu na suratu rahmani yursalu alaykuma shuwazun min nar wani hasun talatan tasiran shuwazun tantsatsi na wuta mai tsananin zafi haka nan a cikin suratu rahmani din nan akwai lafazin lam yadmis sunna in sun qablahum wala jan to shi ma ya ɗimis hunna lafazi ne wanda yake garibi bai zo gurare da yawa a ƙur'ani ba ƙididdigaggu ne inda yake ya zo to haka nan innahum kanu qabla zalika mutrafiyin an shiga suratul waqi'ati innahum kanu qabla zalika mutrafiyin abin ni'imtawa haka nan nuhasun wancan na suratul rahmani darma wadda take narkakkiya haka nan a cikin suratul rahmani muttaqina la rafrafil khuru wa abqariyin hisan rafirafin shimfiɗa haka na a cikin suratul waqi'ati na hali ja'alna tazkiratan wa mata'an lil muqwin muqwin al musafiruna masu tafiya kenan wanda suke matafiya a an shigo cikin suratul hadidi ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نبرأها نخلقها تنكف مهلكيتا تنكف أهلكي باي komai da zai same su Allah ya riga ya rubuta ya an rubuta an aji shi ya sa ka bawa ga wani abu ya auku ya ɗauka cewa ai da an yi kaza da bai auku ba ina an riga an rubuta haka ne zai auku to haka nan kuma ruhu shi ma yana cikin lafuzza waɗanda suke kaɗan ne suka zo a cikin ƙura'ani wato a cikin suratul safi ko to haka ne wato na suratu safi wa ruhun minhu to haka nan kuma cikin suratu dalaki wata ayin min qaryatin atat anamri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida atat ta yi girman kai ta yi taurin kai bata bi umarnin ubangiji ba bata bi umarnin manzannin Allah ba a ƙarshe me ya faru gare ta fa hasabna hisaban shadida duk al'umma in tana son ta tsira in wata al'umma da take son ta tsira ta samu rayuwar duniya ta daidai gare ta ba abin da ya rage sai ko ta dawo ta bi umarnin Allah ta bi umarnin manzanninsa wa kayin min qanatin ata alam li rabbiha wa rusulihi فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا tun ranar duniya wanda duk bai bi umarnin Allah ba zai gamu da tsanani kuma a ƙarshe a abdallahu lahum azaban shadida fattaqullaha ya ulil albab allazina amanu qad anzalallahu lakum zikra abinda ake faɗa ya isa gargadi ga duk mai hankali to to za'iyyan mai lamin cewa to جسلين ولا طعام إلا من جسلين لا يأكله إلا الخادعون وكان cikin suratul haɗati wato abin da yake mai kwaranyowa daga jikin ɗan wuta shine abin da yake zai sha a lahira وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بآثارهم لما سمعوا الذكر وتشكن سورة نون cikin suratu nun sun kusa su riƙe ka da ganinsu su riƙe ka da ganinsu lokacin da suka ji kana karanta ƙur'ani gare su to shi ma wannan lafazin lafazi ne wanda yake garibi a cikin ƙur'ani to makazum إذ نادى وهو مكزوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء يا عند يروك الله yana cikin fushi saboda ganin cewa mutanensa za su ɗauka kamar ya faɗi maganar da ba gaskiya ba to shi ma makazumin ɗinnan makazumin na cikin suratu nun wasu walƙalami to yana daga lafazan da suke garibai a ƙur'ani to darma jisiliyin ehin ba alifin na farko
ayyuhum bi zalika za'im salhumu na cikin suratul nun shine za'im din salhumu ayyuhum bi zalika za'im wane ne a cikin su zai lamunce cewa akwai littafin da Allah ya saukar wa akwai wani a cikin su wanda yake zai iya kawo littafin da Allah ya saukar kan cewa a ciki an faɗa musu ga yanda su ya cewa duk abin da suke so shi za a ba su inna lakum fi lamata hayyaru to بسم الله الرحمن الرحيم
to
بحثا رحصا مثيرا كان كثيرا وكذا وزيرا سواء جدا ومستديرا عروسا مثالي وكم كبيرا
yana daga lafuzza waɗanda suke garibai a cikin ƙur'ani lafazin izin wanda yake ya zo wato sai suratu sala wurin tamalin lazina kafaru qibala fa mutadiin an yamini an shimali izin to izin ana nufin jama'u mara ma'a kungiya kungiya kungiya kungiya yin wato jam'i ne amma ba na suna wanda yake ba alami ba ba kuma na sifa ba da ya sa sauran malaman lirabi su ce kamar shi a masa lirabi da irabin muzaffar salim kaɗan ne zina yana nufin jama'a tun mutafarrika yan jama'u wanda suke a wato kungiya kungiya wannan ga nasu kungiya wannan ga nasu kungiya wannan ga nasu kungiya kafirai kaga kungiya kungiya ne akwai masu cewa ma duk yadda za a yi a gaba musulunci a fili a yi akwai masu cewa a yi a saukace a san yadda za a yi dai a koye akwai masu cewa a fito fili to duk dai irin wannan jama'u jama'u ne daban daban na kafin su akwai ma masu cewa su da su yarda da Allah ba gaba daya kaga su ma nasu ne kungiyar ce daban akwai masu cewa su yarda da annabi isa ba yana cewa sun yarda da annabi isa amma da su yarda da kamakin annabawa ba to duk dai jama'a jama'a ne sun zama izina kenan to haka nan kuma wato a cikin suratu uluhiyya suratul jinni fala yahafu bahsan wala rahaba kuma wa'annan lafazan guda biyu lafazza ne wa'anda suka garibai a cikin qur'ani ba su zo gurare da yawa ba guraren guri biyun ma kenan da yake shi suka zo a haka illa ya fara haƙo filin ya zo a can wata haƙohun jilla ma lahum min Allah min asin kan a suratu Yunus wata haƙohun jilla to rahaku wato abin ya ba hasu wato tsananin bincike ko tauyewa ga mutum rahaku kuma nauyi mai tsanani wanda bawa ba zai iya ɗauka ba a ɗora wa mutum zunuban da yake ko laifi a ranar lahira wanda yake ya fi ƙarfin ɗaukansa to duk wanda yake ya imani da Allah ba zai ji tsoron haka ba kamar yomin da rabbihi fala ya hafu ba san wala rahaba ba wa imani kenan da Allah to haka nan kuma mahila na suratul muzammili إلى سورة المزمل وكانت الجبال كثيرا مهيلا مهيلا wato wanda yake mai zazzabtarewa wanda yake ba a yanzu yadda ake ganin dutse sai a ringa ganin fasa shi ma tashin hankali ne sai an yi da gaske sannan za a iya fasa shi to amma ranar tashin alkiyama yau matarjuku lauru wal jibalu wa kanat al jibalu kasiban mahila a sannan dutse sai ya zamo kamar yashi yadda za a ringa daidai da shi sai ya koma kamar yashi ne sai ya zama kamar yashi ne to kasiban haka a shi ma wannan yana daga lafazi wanda yake garibi a cikin qur'ani wato bai zo a gurare da yawa ba to فأخذناه أخذا وبيلا فيما دي بزود هو القرآن ده واتو ميسانني fa azan wabila muka rike shi ruko wanda yake mai tsanani za ki dakin a hazan za ki dakin lawatun lil bashar na suratul muddassiri na suratul muddassiri wato wadda take mai yawan konawa ita wuta mai yawan konawa ce lil bashar ga mutane ba abin da take son ci ita wutar lahira ba abin da take son ci irin jikin wanda yake kafiri to da suddan haka nan wato suddan shi ma lafazi ne wanda yake bai zo a cikin qur'ani gurare da yawa ba to haka nan in kana wa hafuna yawman kana sharuhu mustadiran shi ma mustadiran din bai zo a gurare da yawa a qur'ani da lafazi ne wanda yake garibi wato wahalar da take cikin wannan yinin ta kasance mai matukar tashi mai matukar tashi a abu san kankarera wato mai tsananin daurewa mai tsananin daurewa to abu san shi ma bai zo gurare da yawa a qur'ani ba haka nan a farkon surar inna halakana insana min nutfatin amshajin naftalihi amshajin wato wanda yake abin cuɗanyawa min nisatin rajuli wal mar'ati haka nan kuma ya hafo na yawman kana sharruhu mutadato a kan tarira kan tarira wato wanda yake shi ma dai ya zuwa cikin suratul insani din surar halake wato wanda yake mai tsananin sanyi to wato wanda yake mai tsananin azaba wanda yake mai tsananin azaba a hafu na yawan kana sharu sadira inna ma nufi mukum da yake lahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna na hafu min rabbina yawman abusan kam dariran wato wanda yake mai tsananin azaba wanda yake mai tsananin azaba to bismillahir rahmanir rahim
ومن قراءة له حجاجا وراغب حاكرته راغبة مسكرة وصفرة واجفة
yana daga kalmomin da suke garibai a cikin ƙur'ani kalmar kifatan alam na ji alilawa kifata wato kifata mai ɓoyewa mai ɗauka ita ƙasa tana ɓoye tana ɗaukan a haya'an wa amwata wanda suke da rai sai duk ka gama rayuwa ku gama rayuwa ku gaba ɗaya duniyar nan dai tana ɗauke da ku a mutu kuma tana dai ɗauken dai tana ɗauken da matattun gaba ɗaya ahan wajen lafiya rawa sai shani hatin wasai na kuma an furata to shi ma furatu ɗin yana daga lafazan da suke gari dai to haka nan kuma awwa haja wato wanda yake ya zo shi kuma a tsoratun naba'i wato mai yawan haske mai yawan haske wajen ya fiya sirajen wahaja mun sanya fitila ne haske kwarai a sama ita ce rana ita ce rana a haga ta nan mai haskakawa kwarai to shi ma wahaja ɗin lafazi ne wanda yake garibi bai zo a gurare da yawa a qur'ani ba wal munsirati haka nan da cikin suratul naba'i din suratu amma wa anzalna min al mu'sirati ma'an sajjaja to mu'sirati yana daga lafuzza da suke gari bai a qur'ani wato gizagizai wa'anda yake iska ta barbara wato ta sanya masu zubda ruwa to sannan sajjajan da yake bayansa wa an zana min al-mu'sirati ma'an sajjada mai yawan zuba mai yawan zuba Allah ya ba mu mai yawan zuba Allah ya ba mu mai albarka da albarka annabi to haka nan kuma yana daga lafuzan da suke gare ba qur'ani kawaiba wa kawaiba aturaba innal muttaqina faza daika wa ana ba kawaiba aturaba kawaiba to jam'in ka'ibu ka'ibu to wato budurwa to to haka kuma a cikin wato cikin suratul nazi'ati